سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau Litinin biyar ga watan Ramadan, hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shida, daidai da ishirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Muna cikin tafsirin suratul an'am kuma za mu ci gaba daga aya ta ɗari da talatin da shida insha Allah. Wannan karatu yana ɗauke da bayani akan misali game da jahilcin larabawa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wannan karatu ya kunshi bayani game da misalin da Allah madaukaki ya bayar a cikin suratul ma'ida Allah madaukaki ya ba da misali dangane da jahilci na larabawa tun a zamanin jahiliya wannan dalili yasa malaman hadisi kamar misali al-Imam al-Bukhari a littafinsa aljami'u sahih ya yi kitabul manaqib a karkashin kitabul manaqib ya sanya babi babu jahilil arabi babin da yake magana game da jahilcin larabawa musamman ya rubuta babi sunan babin babin da ke magana akan jahilcin larabawa kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya kawo hadisi na 3334 حديث عند سعيد بن جبير يرويته دقى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يتي إذا سرك أن تعلم جهل العربي إذا كان سوكا يند جاهل في العرباوة يتكاثين زوى مسلمشي يتكاثين زوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان سوكا سني يند سنن جاهل في العرباوة يكسنشي فقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام sai ka karanta suratul an'am daga aya ta 130 daga aya ta 130 zuwa sama wannan yana nuna cewa daga nan har zuwa ƙarshen suratul an'am Allah subhanahu wata'ala yana magana ne akan larabawa musamman abin da ya shafi jahilcin su kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ja'alu lillahi mimma zara a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ja'alu lillahi mimma zara min al-harf wal an'am nasiban faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا Allah madaukaki ya ce larabawa sun saka ma Allah subhanahu wa ta'ala daga abin da Allah ya halitta min alharfi wal an'am abin da ya shafi shuke-shuke da kuma dabbobi saboda shuka halittar Allah ne dabbobi ma halittun Allah ne subhanahu wa ta'ala to daga waɗannan halittu na Allah wanda shine ya yi su da shuka da dabbobi sai larabawa suka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala wani yanki wato sai ya zama larabawa sun kasa ni'imar Allah wanda ya musu kashi biyu kashi guda sun ba ma Allah faqalu hadha lillahi suka ce wannan na Allah ne saboda haka idan mutum yayi noma sai ya ware gefe guda na gonarsa ya ce wannan gefen gonan na Allah ne subhanahu wa ta'ala bi ta'amihim Allah madaukaki yake tariya wasu kamar yadda malaman tafsiri suke magana musamman al-Imam Qurtubi yace wa kaza wa kana hadha mimma zayyanahu shaytan wa sawwalahu lahu wannan yana daga cikin abin da shaytan ya kawata musu a zamanin jahiliya hatta sarrafu min malihim ta'ifatan ila Allah bi zamihim wa ta'ifatan ila asnamihim mutum zai raba gonansa kashi biyu rabi gefe guda gefe guda ya ba ma Allah wani yankin gonan sai ce wa hada li shuraka'ina sai ce wannan yankin gonan ko wannan yankin dabbobin su kuma na abokan shirkan mu ne wato gumakan su da abubuwan tsajin su saboda haka ya zama larabawa a zamanin jahiliya wato suna kasa dukiyarsu kamar misali kashi biyu ta wajen abin da ya shafi addini kashi guda a ba Allah kashi guda a ba gunki to abin da ma yake da wato ban mamaki a nan shine Allah madaukake yace fa ma kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah wanda aka ware domin ababen shirka yankin dukiyar su da suka ware kamar shuke-shuken da dabbobin da suka ware saboda waɗannan abokan shirkan nasu kamar gumaka fala yasilu ila Allah wannan yankin bai isowa ga Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim amma gefen da aka ware aka ce na Allah ne to shi wannan gefen bayan cewa an ware ma Allah amma duk da haka kuma yana nada isa ga ga waɗancan gumaka shine Allah madaukake ce sa'a ma yahkumu sir da abin da suka hukunta in ka duba tafsirai musamman tafsirin Ibn Kathir yayi magana akan hadisin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ya yi fassara game da ita wannan aya yace inna a'da Allah kanu idza harasu harsan su makiya Allah yanda Abdullahi bin Abbas ya kira su wato Larabawa kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda suna bautan Allah kaga makiyan Allah su makiyan Allah idan suka yi noma aw kanat lahum samara ko kuma ya zama suna da ƴaƴan itatuwa dama mutum yana da wata gona ta bi itatuwan dabino to ja'alu lillahi minhu juz'an sai su ware wani yanki na gonan wannan shine bayanin Abdullah bin Abbas game da fasarar ita wannan aya sai mutum ya ware wani yanki na gonarsa zai ce wannan yankin na Allah ne yunfikuna wa alal fuqara tunda an ce na Allah duk amfanin da aka samu a wannan yankin to idan aka aka tara talakawa ake rabawa ana raba ma talakawa sadaka tunda an ce na Allah ne dama dukiyar Allah ana ba da sadaka ana ba da ita ne ga talaka walil wasani juz'an sannan su ma gumakan ana ware musu wani yanki a gona zai zama akwai wani yanki da aka ware aka ce wannan na gumaka ne shine yake yasrifunahu ila sadalati hatu duk amfanin da aka samu na wannan yanki za a sarrafa ne za a mika shi ne ga masu hidimar waɗannan gumakan Abdullahi bin Abbas yace fa ma kana min harsin aw samara aw shay'in min nasib al-awsan hafazuhu wa ahfazuhu duk abin da ya zama yankin na gumaka ɗaya yankin na gumaka wanda aka ware daga gonan to shi wannan yankin an ba an fi bashi muhimmanci ana tsaronsa da kyau shine abin da Allah yake cewa fa ma kana lillahi wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim wa fa ma kana li shurakaihim fa la yasilu ila Allah wato abin ne sun fi bada wancan gefen da suka ware don gumakansu sun fi ba mu wannan gefe muhimmanci to sai yace wa in saqafa minhu shay'un fi ma sumiya lis-samadi faradduhu ila ma ja'aluhu lil-wasat wa in saqafa shay'un min al-harsi was-samara allati ja'aluhu lillah faqtalata billadhi ja'aluhu lil-wasan qalu hadha faqir idan aka samu guguwa misali idan guguwa ta taso sai ya zama daga wannan yanki da aka ware ma Allah an samu wani amfani ya fada wancan yanki na gumaka to ba za a dawo da shi ba sai a bar shi a wannan da ya dama shi Allah mawadaci ne saboda haka ko da an samu wani yanki na 'ya'yan itatuwa daga gefensa ya fada wancan gefe shi bai da bukata ba ba laifi bane amma idan aka samu guguwa ta kada daga wannan gefe sai ta kora amfanin ya zuba a gefen da aka ware ma Allah sai ce a a kai shi Allah mawadaci ne shi ko wannan mabukaci ne saboda haka za a tsinto wannan abin da duka ya fada a gefen na gumaka a mai da shi wanda ya fada gefen Allah subhanahu wa ta'ala za a tsinto sai a mai da shi ga gefen wancan da suka ware domin mazafan domin gumakan su shine Allah madaukaki yace za a ma yahkumu tir da abin da suke hukunci anan yana daga cikin abin da Abdullahi bin Abbas yake cewa misali na jahilcin larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ai dukiya gaba ɗayanta ta Allah ce don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi magana yake wa ja'alu lillahi mimma zara'a suka yi wa Allah kyauta daga abin da Allah shi ya halitta Allah shi ya halitta shuka Allah shi ya halitta dabbobi amma sai aka ware wani yanki aka bashi wannan ta misalin da aka yi ta wajen gefen hatsi kenan idan ka koma ta gefen dabbobi nan ma akwai abubuwan da suka ware saboda wato daga cikin dabbobin shine akwai abubuwan da suka haramta wa kawunansu kamar albahira as-sa'iba al-wasila da alham wanda mun yi fassarar su a tafsirin suratul ma'ida fa yaj'alunahu lil awsan daga dabbobin nasu akwai yankin da suke warewa su ba wa gumaka mun kawo magana da ta zo cikin littafin tafsirin Abu Ubaida majazul Qur'an mujallal na farko shafi 177 da tajul arus na imam zubaidi yana mujallar na shida shafi na ishirin da biyar da kuma tahzibul luga lil afhari mujallar da biyar shafi talatin da bakwai da lisanul arab na ibnu manzur a mujallar na farko shafi na ɗari biyu da goma sha shida da kuma an nihaya fi fil garibi na ibnu al-asir mujallar na farko shafi na ɗari ɗaya game da waɗannan dabbobi waɗanda Allah madaukaki ya yi magana a kansu a cikin alqur'ani البهيرة ما لم يسكت الكل فسر واتو كل منه فسرها بالناقة المشكوكة الأذن raƙumi ne taguwa ce wanda suke tsaga mata kunne me yasa suke tsaga ma wannan taguwa kunne idza antajat khamsata khamsata abtune fi akhiriha zakari idan aka samu taguwa tana ta haihuwa har ta haihu sau biyar ya zama cikinta na ƙarshe namiji ne wannan taguwan sai su haramta wa kawunansu ita ce ake kira albahira shakku husna sai su tsaga kunnan wannan taguwa wa kallu sabilaha sai su rabu da ita idan an ce su rabu da ita kaga ya nuna cewa la turkabu wa la tuhlabu wa la tusbahu wa la tutura ba za a haura wannan taguwan ba ba za a tatsi nononta ba ba za a yanka ta ba ba za a kore ta ba idan ta zo wurin kiwon ka ko ta zo bakin rafi saboda haka za ta yi tafiyan ta har dai mutuwan ta yazo to wannan ita ce ake kira albahira wato an sadakan ta ga gumaka an sadaukar da wannan taguwa ga gumaka wannan abdullahi bin abbas ya fassara sannan as-sa'iba fa as-sa'iba ita ce kamar mutum yayi tafiya ya yi tafiyar da bayi tunanin zai dawo sai Allah ya dawo da shi ko kuwa ya kamu da wani rashin lafiya wanda yake zaton da wuya ya warke sai ko Allah madaukaki ya bashi lafiya ko kuwa mutum ya hau wata dabba wannan dabba sai sai tafiya mai tsawo da shi ya zama ya samu biyan bukata misali a ce ya ratsa hamada akan wata taguwa to saboda godiya ga Allah sai ya ce wannan taguwan ya sadaukar da ita saboda haka ba za a hauta ba ita ma dai wato an kamar an yi sadakan da kenan ga gumaka ita ce ake kira asali ba saboda an sake ta saboda an sake ta ta rika tafiya zai ce na ka fi sa'ibatun ai tusayyabu fala yuntafa bi zahriha don haka ba za a sake hawa kan wannan taguwar ba wala tumna'u an ma'in ba za a hana ta isa ga wani ruwa ba wala tumna'u min kala'in wala turka idan ka taho wani ciwon wani ba zai kore ta ba sannan kuma ba za a haukanta ba wannan taguwa an riga an sadaukar da ita ga gumaka ita ce ake kira as-sa'iba sannan al-wasila alwasila ya shafi awakai kamar yadda da yawa malamai suka fassara idza waladat sittata abqunin kunsayen min al-ma'az ya zamanto akuya tana ta haihuwan tagwaye ana samun mata mata mata har aka samu ciki shida summa waladat bisabi'a al-unsa wa zakar sannan haihuwa na bakwai sai akuya ta haifi namiji da mace to wannan akuyar ita ma an sadaukar da ita kaga duk tsatsuba ne da canci da sauransu fa ahallu labnaha lirrijal ce to wannan akuyar maza za su iya shan nonon ta amma ban da mata maza kaɗai za su iya shan nonon wannan akuya ban da mata alhamiko shi ma yana daga dangin al'ibul wato sabuwa abdullahi bin masud da abdullahi bin abbas suka ce innahu fahalu yantaju min sulbihi asharata abutun ya zama an samu an samu rakumi rakumin da ya iya haifar da 'ya'ya har ciki goma da wannan rakumi sai a tafi sha'aninsa shi ma an sadaukar da shi ga gumaka fa yukalla wannan yana cikin tafsirin ibn kathir kusan dukkan littafan tafsiri a saboda haka a nan kaga sun ware ma abinda Allah ya halitta sai suka ware suka ba mu gumaka wani sashi shine abinda Allah madaukake yake faɗa wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban daga halittar Allah sun ware wani yanki sun ba mu gumaka akwai hadisai da yawa da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana game da tarihin lalacewan al'amura na larabawa saboda su asali larabawan nan mutanen makka jikokin annabi ibrahim alaihi salam wato jikokin annabi ismail ya aka yi har aka samu irin waɗannan miyagun al'adu sun shigo cikinsu tunda asali dama masu addini ne suna bin addinin annabi Ismail alaihi salam akwai hadisai da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da bayani akai kamar misali a cikin sahihul bukhari kitabu tafsir alquran da yana fassara suratul ma'ida wurare da dama inda inda imam bukhari ke fassara ayar da Allah ya magana akan bahira yana cewa ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil al-imam bukhari ya fassara waɗannan dabbobin kashi hudu bahira fa'iba wasila da hami waɗanda larabawa suke camfansu a dalilin wasu abubuwa da suka auku ga waɗannan dabbobin al-imam bukhari lokacin da yake fassara wannan aya ya kawo hadisi na 4347 hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aitu amra amra ibn amir al-khuzai يجر قصبه في النار manzo Allah yake naga amru bin amir al-khuzai yana jan hanjinsa a cikin wutar jahannama wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani game da tarihin shi wannan mutumin amru bin amir al-khuzai shi ne ake kira amru bin luhayyin amru bin luhayyin yana da kabilar al-khuzaa wanda da can an taba samun lokacin da suka karbe mulki sarauta ta makka ta dawo hannunsu an ce sai da aka samu sama da shekara ɗari biyar su alkuza ɗin nan su suke mulki su suke shugabancin makka sun karɓe daga ainihin asalin zuriyar annabi isma'il alaihi salam to shi wannan sarki daga cikin alkuza'a ana kiransa amr bin amir alkuza'i manzo Allah yake bada labarinsa yace na ganshi a wutar jahannama yana jan hanjinsa me dalili sai manzo Allah yake kana awwala man sayyaba sawaiba wal wasila shine sarki na farko wanda ya kirkiro musu wannan al'ada game da raƙuma shi ne farkon wanda ya kirkiro wannan al'ada cewa idan ka samu wata nasara a rayuwarka to sai ka yi sadaka ga gunki ka ware wani raƙumi daga cikin dabbobinka ka ce ka yi wa gunki wannan sadaka wannan gunke wannan rakumi da kawari kaga ba za a sake hawansa ba ba za a yi amfani da shi ba wanda su ake kira as-sawa'i manzon Allah yake wanda ya fara kirkiro wannan shine Amr bin Amir al-Khuzai wanda ya sarauci Makka amma daga kabilar Banu Khuza'a in ka duba al-mufassal fi tarikh al-arab qabla al-islam akwai wani littafi babba ana kiransa al-mufassal fi tarikh al-islam fi tarikh al-arab qabla al-islam mujallar da goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da uku shi wannan sarki ya sarauci makka a wannan lokaci kuma mutum ne mai dukiyan gaske ya taɓa kai ziyara ƙasar syria ƙasar sham lokacin da ya tafi sham sai ya tarar da mutanen sham suna da gumaka su kuma larabawa ba su da gumaka ba su da gumaka saboda ne suna addinin annabi ibrahim alaihi salam tunda nan ne annabi isma'il ya ya zauna da kuma annabi ibrahim alaihi salam lokacin suka gina ka'aba to kasancewar suna larabawa suna karkashin zuriyar annabi isma'il don haka sai zama suna gadon addinin annabi isma'il alaihi salam don haka larabawa ba san gunki ba to amma wannan sarkin da yake sun karbi sarauta daga hannun jikokin annabi isma'il alaihi salam da ya tafi ziyara siriya sai ya ga gumaka lokacin da ya ga gumaka a siriya sai ya ce a'a ai nan yankin sham shine yankin da Allah ya ta saukar da annabci idan zai zama a wannan yankin akwai gumaka to ya za a ce a yankin mu babu wato in dai gunki ba shi da shi da bai kamata a ce an same shi a yankin Syria ba a yankin Sham ba ya tambaye mutane Sham me yasa kuke da gumaka suka ce ai ka gani idan muna buƙatar ruwa kamar an yi fari idan an yi fari abinda muke yi sai mu sai mu sai mu yi tawassuli da gunki mun san akwai Allah amma saboda bukatar mu ta isa ga Allah da sauri sai mun hada da gunki to wannan yin dalilin da yasa kaga kenan muka rike gumaka yace a to kutar mun da wasu saboda haka sai ya ji don gumaka jingim daga yankin Syria ya taho da su Makka ya dinga dasawa su huballa da uzza manat duk ya kafa saboda haka manzon Allah yake cewa Amr bin Amir al-Khuzai Amr bin Luhayy manzon Allah ya ganshi a wutar jahannama yana jan hanjinsa saboda ne manzo Allah yake kana awwala man sayyaba sawa'ib wal wasila akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake inna awwala man sayyaba sawa'ib wa abada al asnama farkon wanda ya kirkiro al'ada na canfi ga waɗannan dabbobi farkon wanda ya kawo bautan gumaka a ƙasar larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine abu khuza'a amr bin amir wa inni ra'aytuhu yajurru am'a'ahu fi nar kuma ni na gashi yana jan hanjinsa a cikin wutar jahannama hadisin abdullahi bin mas'ud yana silsilatu sahiha hadisi na 1677 kuma akwai riwaya ta abdullahi bin abbas wanda shi ma ya tabbatar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu man gayyara dina ibrahim mutumin farko da ya canza addinin annabi ibrahim alaihi salam da tarihin larabawa shine amr bin luhayyin bin qama'a bin khindi abu khuza'a wanda hadisin abdullah bin abbas shi ma ya inganta yana sahih muslim yana sahih jami'i sahih hadisin na dubu biyu da dari biyar da tamanin akwai hadisin aisha ita ma ta bada labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ra'aytu jahannama yahqumu ba'daha ba'da naga wutar jahannama sashin tana hadiyan sashi sashinka yana hadiyan sashi wa ra'aitu amran yajurru qusbahu kuma naga amru bin luhayyin yana jin hancinsa a cikin wutar jahannama wannan hadisin yana sahih bukhari da kuma musnad imam ahmad kaga an samu hadisi daga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda suka tabbatar da amru bin luhayy shine wanda ya canza addinin annabi isma'il addinin annabi ibrahim alaihi salam ga larabawa har aka samu ire-iren waɗannan miyagun al'adu da kuma bautan gumaka shi ya kawo gumakan shi ya tsara waɗannan abubuwa an ce yana da shedanin aljani wanda ke masa wannan umarni wanda shi aljanin ya ma ya ma nuna masa a mafarki ga inda gumakan zamanin annabi nuhu suke a wajen jidda sai da ya tono su gumakan da annabi nuhu alaihi salam ya yi fada da su sai da aljani ya nuna ma shi wannan sarki a mafarki ga inda zaka samu waɗannan gumaka wannan tarihinsa yana nan a cikin littafai da dama kamar siratu nabawiyya juzi na farko shafi na saba'in da bakwai akwai fatul bari ibn hajar ya yi magana a kai mujallaji na shida shafin ɗari shida da talatin da hudu saboda haka yasa ibn kafir a littafin albidayat wa nihaya na tarihi a mujallar da goma sha uku shafin ɗari da tamanin da biyar yace wa kad zakarna tafsir hadhihi al-aya wa ma kanu ibtada'uhu min ash-shara'i' al-batila al-fasila abubuwan da larabawa suka kirkiro ibnu kathir yayi magana akan su a cikin littafin tafsirin sa yayi magana kuma a cikin littafin tarihin sa al-bidayah wal nihaya yace allati dhannaha kabiruhum amr bin luhayy amr bin luhayy shine babban mutum a tarihin larabawa wanda ya kirkiro bautan gumaka ya shigo da shi ga larabawa da kuma waɗannan canfe-canfe da al'adu marasa kyau game da shuke-shuke da kuma dabbobi waɗanda Allah madaukake ya ba su amru bin luhayy din nan ba balarabe ba ba baya cikin ainihin larabawa da suke zuriyar annabi isma'il alaihi salam saboda haka sai da suka samu sama da shekara ɗari biyar suna mulki kafin nan wato shugabancin maka ya dawo ga ainihin zuriyar annabi isma'il daga kan kusayyu wanda shi kusayyu yana da dangantaka da shi amru bin luhayy ta inda ya samu mulkin saboda mahaifiyarsa da ya dawo ga kusai sannan wato sarautar maka ya dawo ga zuriyar annabi ibrahim alaihi salam har ya gangaro zuwa ga abdul muttalib amma shi da wannan sarkin su ne suka amshe ainihin shugabancin maka daga zuriyar annabi isma'il a wancan lokaci kafin allah madaukaki ya dawo da shi ibn kafir yace wa ma hadha al-jahl wa dalali duk da wannan jahilci da baka ittaba'ahu haula in jahala waɗannan jahilai suka dinga bin wannan sarki abin da ya kirkiro sai su karba duk abin da sarkin ya gaya musu sarki wa huwa ibadatul awsan ma Allah azza wa jalla yana cewa hatta shirka shine a bauta ma wani tare da Allah larabawa suka karba kaga ya nuna cewa sun yi nisa sun bar addinin annabi Ibrahim alaihi salam amma duk da haka addinin annabi Ibrahim bai bace ba yana nan a cikin larabawa ana samun ɗaiɗaiku waɗanda suna rike da shi waɗanda ba su yarda da bautan gunkin ba saboda bautan gunkin shigowa ya musu dama can suna da addinin su wanda suka gada daga iyayensu da kakanninsu har ya isa ga annabi Isma'il alaihi salam akwai labarai da dama waɗanda suka tabbatar da irin wannan al'ada al'ada ta yaɗu a kasar larabawa gaba ɗayanta ba garin makka kawai bane kamar yadda ya zo cikin tabakatul kubra na ibnu sa'ad da alkamil fi tarih na ibn al-asir mujallad bi shafi na 162 da zadul ma'ad na ibn qayyim jawziya yana mujallad na shafi na 178 yana ba da labari lokacin da baki suka dinga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin hijira tana shekara goma shekara goma saura shekara ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an samu tawagar larabawa suna ta bakuntar manzon Allah to a watan sha'ban aka samu bakin khawlan da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam min wafadati ahli yaman bakin khawlan suna daga cikin larabawan da suka zo daga yankin yaman mutane goma suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam wa kazu suka ce ya rasulullah nahnu ala man wara'ana min qaumina mu da muka zo wurin kadin nan muna wakiltan waɗanda ke bayan mu wafdu khawlan wato mu muna wakiltan jama'an mu da ba samu damar zuwa ba wa nahnu mu'minuna billahi azza wa jalla mu masu imani ne da Allah bugwayi ne daukaka wa musaddiquna bi rasulihi mu masu gaskanta manzon Allah ne wa qad barabna ilayka abaqal ibli wa rakibna khuduna al-ardi wa suhulaha mun taho daga nesa mun haukan raƙuma ya ce mun taho daga ƙasa mai nisa mun ratsa fari da duwatsu da sauran wurare ne masu wahala suka ce amma duk da haka almillatu lillahi wa li rasulihi alaina wannan falala tana ga Allah da manzonsa ba wai gori muke ma Allah ba amma dai suna nuna manzon Allah saboda sha'awar musulunci sun taho daga wuri mai nisan gaske wa qadinna za'irina laka mun taho saboda ziyaraka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amma ma zakartu min masirikum ila ilayya tafiyar da kuka yi zuwa gare ni fa inna lakum bi kulli khatwatin khataha ba'iru ahadikum hasana duk taku guda da rakumin ɗayan ku yayi ana rubuta muku da akai saboda tafiya ce saboda hijira zuwa ga Allah tafiya ce saboda bakuntar annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan duk tafiyar da kuke yi kuna samun lada akai manzon Allah ya tambaye su yace to tunda kun taho daga yankin Yaman ku tawagar kaula ne zan zan muku tambaya ma fa'ala ammu Anas ina labarin ammu Anas wa huwa sanamu khawlan shine ainihin babban gunkin khawlan na larabawa da suke yankin yaman sunan shi ammu anan manzo Allah yake ku bani labarin wannan gunki allazi kanu ya'buduna kazu suka ce albishir albishirin ka ya rasulullah in dai magana ne game da wannan gunki baddalana Allahu bihi ma ji'ta bihi abinda ka zo da shi din nan Allah ya canza mana da shi saboda haka tasirin sama raguwa yake yana al'amarin wannan gunki yana lalacewa da kabilar gaba ɗaya ba su da wani gunki kamar sa amma tun da manzon Allah ya bayyana sai tasirin gunkin yana raguwa suka ce wa kad baqiyat minna baqaya amma duk da haka akwai raguwar mutane da ke bin wannan gunki min shaykin kabirin wa ajuzin kabira amma dai duk wanda ka samu zaka ga ko dai tsoho ne tuku ko tsohuwa tuku wato ya gwada cewa tsofi su ne ake bari a ƙarshe kafin a taho riko na gaskiya saboda da yawa idan mutum ya girma akan abu ya tsufa akan sa to bai son ya mutu a ce ba kan wannan abin ba saboda haka yasa duk an bar wannan gunki in banda tsofi mutamassikuna bihi suna rike da wannan gunkin walau qadimna alaihi kuma muna maka alkawari ya rasulullah idan muka koma gida bayan ziyarar mu dinnan da muka maka lahadamnahu insha Allah muna zuwa za mu rusa wannan gunkin insha Allah ba ma abin da zai rage in ma akwai wanda zai bauta masa to ba zai same shi ba faqad kunna minhu fi gururin wa fitna da mun kasance muna cikin rudu da fitina game da wannan gunki faqala lahum rasulullah sai manzo Allah yake musu wa ma a'zamu ma ra'aytum min fitnati kun ce kuna cikin fitina saboda wannan gunki to meye mafi girman misali da za ku min game da wannan gunki din kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu tambaya game da abubuwan da ke aukuwa a nahiyar su wa zakaru li rasulillah suka suka dinga bawa manzon Allah irin hidimar da suke ma wannan gunki da yanda ma suka tsara zuciyarsu ma kanu yaqsimuna li sanadihim hadha min an'amihim wa khurutihim idan sun yi noma sai an ware ma gunki nashi idan kiwo akai sai an ware wa gunki nashi wa annahum kanu yaj'aluna min zalika juz'an lahu wa juz'an lillah bi zalika sun san akwai Allah don haka za su ware wani yanki don Allah wani yanki kuma na gunki qalu suka ce kunna nazra'u zar'a fa naj'al lahu wasatahu ko da noma muka yi to tsakiyar gona ta gunki ne ko in za a ba wa Allah nashi sai a dubi gefen gona sai mu nemi sai mu nemi gefen gona wa nusanni hujratan lillah sai mu ware wani gefe sai mu ce to wannan gefe na Allah na Allah madaukaki ne amma tsakiyar gona ta ainihin gunki kaga an fifita shi akan Allah fa idza ma lakir rihu idan guguwa ta kado fallazi sammainahu lillah ja'alnahu li ammi anas gefen da muka bawa Allah din idan ya zama an samu ya'yan itatuwa sun fado a gefen gunkin to sai a kyale ma gunki saboda shi Allah mawadaci ne wa idza malatir rihu fallazi ja'alnahu li ammi anan idan iska ta kado ta gefen wannan gunkin nasu to sai zama an samu yayin kasuwa da suka fada a ainihin gefen mu da aka ware ma Allah lam naj'alhu lillah sai mu shiga wannan gefen mu tsintsinto duk abin da ya fada ciki na wannan yayin kasuwan da suke gefen gunki mu dawo mu gunki da abinsa saboda ai shi matalauci ne Allah mawadaci ne saboda haka idan na Allah ne ya shiga nashi sai a bar mu gunki idan na gunki ya tafi gefen Allah sai a tsinko a dawo mu gunki da shi ina abin da Allah yake cewa ku duba abin da suke ne kaga yana faɗa mana cikin alqur'ani kamar da Abdullah bin Amr ya faɗa yace Allah ya bar shi a cikin alqur'ani har zuwa tashin kiyama don ka gane wautan balarabi ya za a yi halitta ta Allah halittar na Allah da gonar da dabbobi duka na Allah ne kama gonar taka misali a kaddara ma ka raba ta biyu ga na Allah ga na gunki to amma idan aka samu na Allah ya shiga na gunki sai a bar wa gunki in na gunki ya dawo mana Allah sai a dauko a dawo ma gunki shi Allah duk da haka an kwaye shi bayan ma gonar ta shi tun asali shi da abin da Allah ke faɗa yace sa'a ma ya kuma tar da hukuncin da suke manzo Allah yana tare da waɗannan tawaga na banu khawlan wafdu khawlan larabawa da suka zo daga yaman suna ba shi labarin yadda suke hidima ga waɗannan gumaka nasu fa zakara lahum rasulullah sai manzo Allah ya ba su labari yace ai kafin ma ku zo Allah ya saukar min da aya da take min bayani abin da kuke yi manzo Allah ya karanta musu wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiba فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم يا غيا muku yace Allah ya riga ya karanta da ni tun kafin ma ku zo ya ga ni abin da kuke yi kazo suka ce ya rasulullah al'amarin wannan gunki yana da girma kunna na tahakamu ilahi idan rigima ta kaure gurin sa muke zuwa shi yake raba mana gardama to abin da yasa muka ce maka muna cikin fitina fitina ne tsanani rabuwa da gunkin abu ne mai wuya saboda idan rigima ta kaure muka je wajen gunkin fa ta kallam gunkin yana magana ya raba mana gardama to kaga rabuwa da irin wannan gunki ba karamin wahala ba ne tunda gunki zaka bauta mar kuma zai yi maka magana to idan wani ya ce gunkin nan ƙarya ne da wuya ka yadda shi sa ake cewa tsaji gaskiyar mai shi idan mutum yana tsafi yana ganin biyan bukata raba shi da wannan tsafin yana da wahala amma idan mutum yana tsafi ba biyan bukata to raba shi da wannan tsafi yana da sauki to su gunkin ma magana yake da su suka ce to wannan ita ce babban fitinar da muke ciki game da wannan gunki a an mu'anatin sai manzo Allah yake musu tilka shayatin tukallimukum waɗannan aljanu ne suke muku magana a harshen gunkin kaga ya gwada cewar idan ka rikitanfi aljani yana iya amfani da shi ya sarrafa ka wa sa'alu rasulullah saboda haka suka yi ta tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ashiya min amri dinihi al'amura da suka shafi al'amarin addini فجعل يخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم يرى باطل لاباري وأمر من يعلمهم القرآن والسنن من الله يواري من daga sahabbai wanda zai rika karantar da su alqur'ani da hadisai da sunnoni wa amara bi ziyafa fa ujira alai manzo Allah ya umarni a rika ba su liyafa tsawon zaman da za su yi a Madina saboda haka suka rika tambaya ga manzon Allah game da farillan addini fa akbarahum wa amarahum bil wafa'i wal qahdi bil wafa'i bil ahd manzo Allah ya musu umarni ku zama masu cika alkawari wa ada'il amana ku zama masu kai mayar da amana wa husnul jiwari da kyautata makwabtaka liman jawar duk wani mutumin da ya zama makwabcinka ne ka kyautata zama da shi wa Allah yazlimu ahadan kada su zalunci wani manzo Allah yace inna zulma zulmatun yawmal qiyamah saboda zalunci duhu ne a ranar tashin kiyama to bayan sun samu karatu na wasu kwanaki sun mawadda uku suka yi ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ayyamin wa ajabahum manzo Allah ya musu izini su koma kasansu faraja'u ila qaumihim suka koma gida amma alƙawarin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine falan ya hullo uqdatan hatta hadamu amma anasi ba su warware wato ainihin kayansu ba da isowa gida ba su warware kayansu ba sai da suka rusa wannan gunki sannan ka duba sharhu zarkani mujallad da shafi 119 su zazul ma'ad malaman tarihi kusan duka sun bada labarin wannan abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana misalta maka miyagun al'adu na larabawa abin da ya shafi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك واتو ووتن الناس بيتيا هكذا ووتن الناس بيتيا كأينهم shirme da suke game da nomansu da dabbobin kiwo ba zayyana li kafirin minal mushriki na katla auladihim shuraka'uhum بمعنى شركاؤهم زينوا لكثير من المشركين قتل أولادهم wato waɗannan abokan shirkan nasu waɗannan gumakan waɗannan aljanu suka ƙawata ma larabawa tunanin su kashe ƴaƴan da suka haifa da cikin su kansu kaga wato ya nuna wautan nasu ya kai makura idan ma an ce dukiyar ka ce ka ware wani gefe dan sau da yawa zaka samu dan har yanzu yana faruwa har yanzu yana faruwa kamar wasu wurare zaka ga idan kafiri ya yi noma zai ɗauki wani sashin amfanin gonar ya je daji ya je ya zubar kai kana ganin zubarwa aka shi ko yana gani ya kai wa gunkinsa ne ya kai wa abin tsafinsa ne sau da yawa ka kan yi tafiya kana cikin tafiya a hanya sai ka ga ga kuɗi an aje gefen hanya ko dai an aje da goro ko wani abu ko ai wannan an kai ma gunki ne sai za ka ce wannan wani wauta ne ya mutum zai ɗauko kuɗi ya zo ya aje a gefen hanya ka ɗauko kuɗi ka aje a gefen hanya to amma shi wanda ke bauta abin shi ya yi imani da haka to wannan duk da sauki a ce kuma har ma ta kai ga mutum zai kashe ɗansa ka san wautar ta isa liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum dan su kai ga halaka su su rikitar da addinin su akan su walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya ga dama da musu aikata ba fa zarhum wa ma yafturun fa zarhum wa ma yafturun sai ka kyale su da abin da suke kirkirowa kamar a littafin at-tahrir at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur yana magana akan wannan ayan yace wa zayyana lahum shuraka'uhum qatl awladihim wato abokan shirkan nasu waɗannan aljanu waɗanda ke tare da gumaka suka kawata musu tunanin su kashe ƴaƴansu fa kataru auladahum sai suna kashe ƴaƴansu fa hadhihi hikayatu naw'in min anwa'i tashri'atihim al-batila kaga wannan ma wani nau'i ne da Allah ke bada labari game da yanda suke kirkiro shari'a mara kyau makawunan su wa hiya raji'atun ila tasarrufihim fi dhurriyyatihim ba'da an zakara tasarrufatihim fi nataij amwalihim Allah ya fara misali da yanda suke sarrafa dukiya akwai wauta sannan wajen zaman su da ƴaƴansu ma an samu wauta mutum ya kashe ɗansa to wannan babu shakka yayi tsanani a tarihin Larabawa wanda duk yana daga tsarin da Amr bin Luhayyin ya kirkiro wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ganshi a wutar jahannama yana jan hanjinsa kuma har yanzu wannan yana aukuwa duk mutumin da bai yi imani da Allah ba to ba abin mamaki bane dan kaga an ja hankalin sa an ce idan kana son dukiya ko kana son mukami ka kashe ɗanka ko ka kashe wani ɗa ko jinjiri ko wani abu kisa kaga kashe kashe ya fi yawa ga matsafa saboda shi wato shedan ba zai barka ba sai ya tabbata ya cutar da duniyarka haka kuma lahirarka to me yafi muni a ce an saka kayan kananka wanda saboda yawan abin a zamanin da kamar yadda al-Imam Zamakhshari ya faɗa saboda yawan abin har ta kai ga mutum yakan yi rantsuwa a zamanin jahiliya mutum ya rantse kawai idan Allah ya min kaza idan Allah ya min kaza zan kashe ɗana ɗaya kaga kenan abin ya zama al'ada wanda ba sa ganin ma laifi ne idan Allah ya biya min bukata na to zan yanka ɗana wane mutum sai ya faɗa haka to idan ya samu biyan bukata kuma sai kama yaron na shi yanka wannan tunani ne wanda shaitan ya kawata musu inji Allah subhanahu wata'ala wanda yana daga tarihin Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faru da shi kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malaman tarihi sun yi magana akai yana al-bidayah wa nihaya mujallal na shafi na na goma sha uku ibn kathir ya inganta labarin da ya tabbata game da Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin yana tarihul Imam Tabari mujallar da shafin ɗari biyu da talatin da tara da asiratun nabawiyya mujallar na farko shafin ɗari da hamsin da hudu kamar misali a tafsirin al-baharul muhir mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da talatin abu hayyan ya ce a tadayyunu bi naharin auladi lil aliha taqarruban ilaiha bi nazarin aw bi ghairi nazarin al'ada ce ta larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kashe yaro wai ya shafi ma addini kana kashe ɗanka dan ka kusanci Allah ka kashe ɗanka dan ka kusanci gunki ko ta in ma ta alwashi a yi alwashi mutum ya yi alwashi idan Allah ya biya mar bukata kaza zai yanka ɗansa yace wa kana ar-rajulu yanzur fil jahiliyya la in wulida lahu kaza gulaman la yanharanna ahdahu mutum yakan yi alkawari idan Allah ya bashi ƴaƴa kaza zai zai yanka ɗa guda in ka duba tabaqatul kubra na ibnu sa'ad da waɗancan littafan tarihi labarin da Muhammad bin Rabi'a bin Harith ya bayar da wasu waɗanda ma suke da ainihin daga zuriyar Banu Hashim suka tabbatar da labarin wato abin da ya auku ga kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abdul Muttalib lamma ra'a Abdul Muttalib illata a awanihi fi hamri zamzam hamri zamzam akwai wani lokaci Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki yayi mafarki an ce masa ya je ya tona rijiyar Zamzam wannan mafarkin ba sau ɗaya ba ya sake yin irinsa ya sake yin irinsa kaga mafarkin ya nuna gaskiya ne saboda mafarki mafarki idan gaskiya ne zaka maimaita shi a siffa guda yana daga alamar cewa wannan mafarkin ya tabbata saboda haka Abdul Muttalib da ya mafarkin nan ya zo ya ga wa Qurayshawa yake musu kai ni fa ga mafarki da nayi saboda ruwan rijiyan Zamzam ya bace ba wai bacewa yayi da kansa ba lokacin da kabilar wannan sarkin amr bin muhayyin lokacin da suka yaki ainihin jikokin annabi isma'il alaihi salam a lokacin akwai jurhum da suke kulawa da ka'aba da suka yake su har suka karbi shugabancin ka'aba din to a wannan lokaci su banu kuza'a da suka karbi mulkin ka'aba su waɗancan na farko da aka karbe mulki a wurinsu mazaje suka batar da rijiyar zamzam saboda shi ne kadai hanyar da ake samun ruwa a garin makka saboda sai suka bace suka batar da shi kuma kafin su batar da shi sun zuba dukiya da yawa wanda suka samu a cikin wannan rijiya sannan suka batar da ita an yi an yi a gano ya gagara har dai bano kuza'a suka gama zamanin su sama da shekara ɗari biyar suna kulawa da makka ba su iya gano ainihin rijiyar zamzam ba har dai shugabancin makka ya sake dawowa ya sake dawowa zuriyar annabi Ismail alaihi salam saboda haka ana nan ranan Abdul Muttalib sai mafarki an ce ka je ka tona wuri kaza ruwan zamzam rijiyar zamzam tana wannan wurin Abdul Muttalib a wannan lokaci ko shine babban dattijo da ke garin Makka wanda shi ke kulawa da abin da ya shafi ibada da aikin haji asalin addinin kakanninsu wato addinin annabi Ibrahim alaihi salam to annabi annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Ismail wanda tun a zamanin su akwai wannan rijiya amma daga baya Allah madaukake ya nufi rijiyar ta bace saboda haka Abdul Muttalib lokacin da wannan mafarki ya zo ya gaya wa manyan Qurayshawa shi kun ga fa irin wannan mafarki da nayi suka ce to tun da kai ka ce mafarki ne ka je ka sake kwantawa idan dai sako ne na Allah zaka sake irin wannan mafarkin za ka sake irin wannan farki kuma a mafarkin za a nuna maka alamar inda za ka gane wurin da rijiyar zanzar take saboda haka da ya sake kwanciya ko sai mafarki sai aka nuna mar akwai wani shuri da zai gani na tururuwa kuma hankaka za ta sauko idan hankaka ta sauko za ta za ta sauka a wani guri wanda shi ke nuna masa daidai taikin wannan wurin to amma da ya taho zai tona washe gari lokacin ɗansa guda ɗaya shine alhari lokacin da abdul muttalib ya mafarki aka nuna marga ainihin inda rijiyar zanzan take da ya taho zai tona ta ya zama wurin da aka nuna mar din yana tsakanin wasu manyan gumakan su guda biyu al-isafu da na'ila a kan tsakanin ma nan ne ake yanke yanken duk dabban da za a yanka ma gunki to ga Abdul Muttalib zai zo ya tona wannan guri suka ce mutanen Makka suka suka ce baka isa ba ba zai taba yiwuwa ka tona wuri muhimmi irin wannan saboda kawai kayan mafarki ba za mu baka ba to wannan abu ya bata wa Abdul Muttalib rai hankalinsa ya tashi yake ganin wato dan ba shi da ƴaƴa ne har ma wani zai zo ya mai rashin kunya saboda haka sai yace idan Allah ya bani ƴaƴa goma zan yanka guda saboda farin ciki wato zan yanka guda in samu ƴaƴa goma kaga wanda ke da yara maza sallah guda goma ako yaki za a tafi za a dan fafata da su ko saboda haka Abdul Muttalib yayi wannan rantsuwa yayi wannan alwashi لئن أكمل الله له أشرة ذكور حتى يراهم lallai idan Allah ya bashi yara goma har ya gamsu da idanunsa ba wai a haifu wasu bayan yara su bala da zama an samu yara goma ya iya ganin su maza zalla an yasbaha ahlahum zai yanka guda daya falamma takamalu ashara yau da gobe sai Allah mu da ya bashi yara goma kuwa maza bayan yara mata din yana da yara mata akwai alharisu az-zubairu abu talib abdullahi mahaifin annabi kenan akwai hamza akwai abu lahabin akwai al-gaidaku akwai al-muqawwam akwai birar akwai al-abbas goma Allah ya hada su jama'ahum tunda dama can yayi alkawari saboda ka sai ta rasuli guda sai to ba ku sani ba amma ga fa alkawarin da nayi da dadewa bi nazarihi wa da'ahum ila al-wafa'i lillahi bihi sannan ya kira su da cewa yana so zai cika alkawarin Allah fa maktalafa alaihi minhum ahadun babu wani daga cikin yaran wanda ya saba masa وقالوا أوف بنذرك وافعل ما شئت yaran duka suka ce baba ka cika alkawarin da kai wa Allah din nan ka aikata duk abin da kaga dama fa kaza ce ce yaktub kullu rajulin minkum ismahu fi kitfihi saboda haka kowannen ku yana da kibiyar sa ai ya rubuta sunansa a cikin wannan kibiya suka aikata Abdul Muttalib sai ya shiga ɗakin Ka'aba to akwai ainihin asadin wanda ke kulawa da ainihin kibau da suke yin dara da shi ya bashi waɗannan kibiyoyi ya ce ibrib bi ilahihim ka buga waɗannan kibiyoyi wanda ya fito sunanka shine wanda zan yanka fa karaja katku abdullah sai ga sunan baban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito shine abdullahi awwaluha shine ma ya fara fitowa wa kana abdul muttalib yuhibbuhu daga cikin yaran babu wanda abdul muttalib yake so fiye da baban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalili yasa lokacin da aka haifi manzon Allah yana maraya abdul muttalib ya karbe shi ya rike shi sai bayan rasuwar tsakanin da ya koma hannun Abu Talib saboda tsananin son da yake wa mahaifinsa saboda haka nan da aka buga ya nuna sai ce ma mai bugawan sake bugawa ne kaga bugawan ba a yi da kyau ba ka sake bugawa yace sake bugawa wa kana Abdullahi yuhibbu fa akhadha bi yadihi yaquduhu ila al-masbah ana cewa ya kama hannun ɗansa saboda zai tafi ya yanka din tabbas ya kama hannun yaronsa zai tafi ya yanka to amma sai yan uwansa suna ta kuka yan uwansa mata saboda Abdul Muttalib yana da yara mata suna ta kuka suna roƙonsa don Allah ya kyale ya kyale wannan yaro wa ma'ahu mudiya ga wuka hannunsa fa baka bana su Abdul Muttalib wa kunna qiyaman yara mata na Abdul Muttalib suna ta kuka sun suna tsaye وقالت إحداهن لأبيها ɗaya daga cikin su tace a'ziru fihi bi an tabriba fi iblika sawa'il allati fil haram wannan ita ce riwayar da ibnu kathir ya inganta saboda labari ya zo da fuskoki da yawa wannan labari shine ya inganta domin akwai labarin da zaka ji an ce Abdul Muttalib ya tafi Madina wajen wata boka dan ta bashi shawarar abin da zai aikata wannan ba gaskiya bane abin da ya tabbata ɗaya daga cikin ƴaƴan Abdulmuttalib ita ce ta ce, ai tana da raƙuma, ni a shawara ta tun da dama kan akwai diya, akwai diya ko da kisa mutum yayi ana biyan diyarsa. To yanzu idan ya tabbata cewa za ka yanka ɗanka, yi a tunanina, ai kana iya yanka raƙuma goma ɗin nan a madadinsa. Sai ya ce, eh to wannan fahimtanki ne, ba zai yiwu ya zama fahimtar Allah ba sai mun sake komawa an buga nan ma tsakanin rakuma goma da Abdullahi. Kaga idan ya tabbata ya fito akan rakuma goma to Allah ya karbi madadi musanye game da Abdullahi ke na ma'aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya sake komawa ga Abdullahi yace masa ya buga ibrif alaihi bil kidahi wa ala ashrin min al ibli a zamanin duka duka kasar larabawa idan mutum ya yi kisa diyarsa raƙumi goma ne a wancan zamani idan mutum ya yi kisa wato kisa na ɗan adam diyarsa raƙumi goma ne saboda haka sai zai ce ma wannan mai kulawa da kibiyoyin wanda ake dara da su yace ka buga tsakanin abdullahi da raƙumi goma wanda ya fito shi kenan saboda aka buga fa ya zama mai kulawa da waɗannan kibiyoyi yana bugawa fa baraba fa kharaja al-qadafu ala abdullah yana bugawa sai kishin abdullah ta sake hitowa shi za a yanka to abdul mutar ya ce a ƙara goma ba kaga dai yana son dansa ko aka ƙara goma min al-ibli wa kana tijiya yawma idhin ashara min al-ibli aka ƙara goma kullu zalika ya kharuju al-qadafu ala abdullah duk sa'ilin da aka buga to fa kishiya za ta fito na abdullah shi za a yanka hatta kamalatil mi'atu sai da aka shiga dari sai da aka kai ga raƙumi dari fa baraba bil kidahi fa kharaja ala ibli lokacin da aka buga sannan kibiya kibiyar ta fito ga cewa raƙumai sune waɗanda za a soke ba Abdullahi ne za a yanka ba lokacin da wannan ya fito yana fitowa fa kabbara Abdullahi sai Abdul Muttalib yayi kabbara wannan su da mutanen da ke tare da shi kaga ya gwada cewa kabbaran nan akwai ta tun kafin ma zuwan manzon Allah ana bugawa kibiya tana nuna cewa raƙumai za a soke ba abdullahi za a yanka ba babansa shine abdul muttalib sai ya buga kabbara mutanen da ke wurin duka suka yi kabbara واحتمل بنات عبد المطلب إحداهن أخاهن عبد الله لن تعجي ɗaya daga cikin ‘ya'yan Abdulmuttalib ‘ya'yansa mata ta ɗauki Abdullahi ta rungume shi ta yi gida da shi wa qaddama Abdulmuttalib al-ibla Abdulmuttalib kuma ya gabatar da waɗannan raƙuma fa naharaha baina safa wal marwa ya dinga soke su tsakanin safa da marwa ya zama duk mutanen makka na zuwa su ci nama da da dabbobin daji da tsuntsaye ake cewa babu mai kirkin Abdulmuttalib ga abin da ya yi ya ciyar da mutane ya ciyar da halittun Allah to wannan ya tabbata daga al'adarsu mara kyau amma Allah ya canza ta saboda yana da hikimar da yake so a kanta al'ada ce mara kyau domin ka ce idan Allah ya biya min bukata kaza zan aikata haram saboda yan kaɗan ka haram ne manzo Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cikin hadisai da yawa ka ce idan Allah ya biya maka bukata kaza za ka sha giya kai rantsuwa ko idan Allah ya biya maka bukata kaza za ka yi zina ko idan Allah ya biya maka bukata kaza za ka kashe wani wannan al'adar ta larabawa ce waye sa su su yi shedan ne abinda Allah ya faɗa mana cikin wannan aya saboda haka lokacin da manzon Allah ya bayyana yana cewa la wafa'a li nazarin fi ma'siyatillah duk alwashin da mutum yayi zai saba ma Allah kare shi gashi idan ma ka yi wannan alwashi saboda shi dan ya riga ya ribace ka kai alkawari idan Allah ya biya ma bukata zaka saba ma Allah to idan aka biya maka bukatan kada ka saba ma Allah akwai hadisin Aisha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kafaratuhu kafaratu yaminin kafararsa ita ce tarantuwa kafararsa ita ce tarantuwa abin nufi wanda yake Allah in ka biya min bukata kaza zan yanka dana to ba zan yanka dan ba sannan kuma dole sai yayi kafara karantuwa dole sai yayi kafara karantuwa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ainihin abin da larabawa suka saba na yin alkawari akan haramu ya canza shi wannan yana cikin fata wallahi na mujallal na 23 shafi na 233 amma Allah ya ya tabbatar da wannan abin saboda ne saboda Allah yana so ya ya shar'anta wani abu saboda haka yasa wannan al'adar Abdul Muttalib ya bi kanta saboda ne daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana Allah ya bashi manzanci ya yi canje canje ma al'adun Larabawa amma abin nan da Abdul Muttalib ya aikata manzon Allah bai canza shi ba har zuwa yanzu diyar kisan mutum raƙumi ɗari ne kaga Allah ya tabbatar da wannan abin kenan ta dalilin abin da ya auku na tarihin mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma hukuncin abin haramun ne abin da ya haifar Allah ya amfani da shi ya tabbatar da shari'ar Allah shine abin da Abdullah bin Abbas yake faɗa Abdullah bin Abbas yana cewa kanat diyatu yawma idan ashara min al-ibli a zamanin da diya raƙumi goma ne وعبد المطلب أول من سن دية النفس مئة من الإبل عبد المطلب شيني مسلم دي فارا واتو سنن تدير كسر ري أبادا لكمي دري فجرت في قريش والعرب مئة من الإبل دقلوكة سيدا ما العادة سيتك ماما يلا ربا سمد عبد المطلب شيني كمشو غبا saboda haka sai larabawa gaba ɗayan su ya zama sun canza daga raƙumi goma diya ta koma raƙumi ɗari ana nan sai gashi Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Abbas yake wa aqarraha rasulullah ala ma kanat alayhi lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tabbatar da diyan a yanda take a zamanin Abdul Muttalib mu ji aya ta gaba وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون wato wannan fassara dai game da al'adar su wanda bayani ya gabata a kai wa qalu larabawa suna cewa hadhihi an'amun wa harsun waɗannan dabbobin wannan yanki na shukan da muka samu hijrun ke babbu ne an ware wannan yanki la yaqamuha illa man sha'u babu ne dandanawa sai wanda muka ga dama ya nuna rijaluna nisa wato maza kawai ke ci banda mata kamar waɗannan dabbobi yadda suka ware su hami wasila da sauransu bi zalihim Allah madaukake yace kariya wasu kariya wasu don su suka kirkiro wa kawunan su wa an'amun hurrimat zuhuruha akwai wasu dabbobin da suka haramta a haukan bayan su in ka lura daga cikin dabbobin da muka yi bayani ya'ani alhawami alhami kanu la yarkabuna hamil al-ibli ba sa hawan irin wannan rakumi rakumin da mutum yayi alwashi kamar misali inda bayani ya gabata kai ne ka samu wata nasara a rayuwarka saboda haka sai ka cire rakumi guda ka ce wannan rakumi na yi sadakarsa ka sayyaba shi in ka sayyaba wannan rakumi to ba za a haukan shi ba ba za a hau kan shi ba ba za a ci naman sa ba ba za haka za a kyale rakumi ya ta rayuwarsa ba yukalla kaga an haramta hawa kan bayansa rakumi ne an haramta hawa kan bayansa sannan a fasara Abdullahi bin Abbas da fasara Abdullahi bin Mas'ud wa an'amu la yadhkuruna ismallahi alaiha akwai wasu dabbobin ma ba sa kiran sunayen Allah in za su yanka domin duk dabban da za a ba mu gunki ba a ce mai bismillah idan za a je a yanka dabba ma gunki to wannan dabban ba za a ce bismillah ba wanda yana nuna cewa ayan nan tana nuna mana cewa a zamanin da tun a zamanin jahiliya larabawan suna cewa bismillah in za su yanka dabba amma idan za su gabatar da dabban magunki shine ba za su kira sunan Allah ba domin ba duka dabbobi ba ne yake wa an'amun la yazkuruna ismallahi alaiha akwai dabbobin da ba sa kiran sunayen Allah akai iftira'an alaihi saboda ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jizihim bima kanu yaftarun Allah zai saka musu da abin da suka kasance suna kirkirowa wa qalu ma fi butun hadhihi al-anhar ma fi butun hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا larabawa suka ce abin da ke cikin waɗannan dabbobin to ya keɓanta ne ga maza muharramun ala azwajina kuma ya haramta ga matanmu su ne azwajina bi ma'ana nisa'ina wato akwai dabbobin da suka ware idan dabban ta haihu to dan da ta haifa maza ke ci ban da mata idan dabban ta haifi da to maza ke cin wannan da ban da mata Abdullahi bin Abbas ya fassara kamar da cikin tafsirai wato ajnatul bahaya ajnatul bahaya al-bahira ita ce muka ce rakumin da ya zama ya yi ciki biyar fi akhiri ha zakarin ya zama ciki na ƙarshe ita wannan taguwa cikinta na ƙarshe ta haifi da namiji to za su tsaga wannan kudin wannan wannan taguwa za su tsaga mata kunne tsaga kunnen shine alamar da za ta nuna maka wannan taguwa bahira ce saboda haka in tana yawo a gari ba mai taba ta da kaga taguwa da tsagaggen kunne ka san wannan taguwa bahira ce la turka babu mai hawanta wala tuhla babu mai tatsan nononta wala tusbahu ba a yanka ta wala tuqrad an ma'i in ta zo ga wani rafi ba za a kore ta ba wala mar'a idan ma akwai wurin kiwon wani wanda ya ware to idan irin wannan rakumi irin wannan taguwa ta zo bai ki sai hana ta ba saboda haka taguwan tana yawon ta inda ta gada ba to amma taguwan ai za ta iya samun ciki kuma idan wannan taguwa ta samu ciki to idan ta haihu dama can an riga an canfe ta ita wannan taguwa ba a cin naman ta ba a kaza amma in ta haihu fa da sun suka ce to abin da ta haifa khalifatun li dhukurina muharramun ala azwajina abin da wannan taguwa ta, ta haifa maza kadai ke iya cin naman sa banda mace sai ce wa in yakun maitatun amma idan wannan taguwar ta zama ta yi bari fa sai ta yi bari aka samu mataccen yaro ya fito daga cikin ta fahim fi shuraka to wannan ana tarayya da maza da mata za su iya cin nama kaga dai al'ada mara kyau wanda mutane suka kirkiro wa kawo su Allah madaukake ce sai ya zihim wasfahum wato Allah zai saka musu akan abin da suka siffanta al-kadhiba ala Allah ta'ala na kariya ga Allah madaukake innahu hakimun alim lalle Allah ne hikima ne Allah mutane kada khasira allazina kafaru
قد خسر الذين الذين قتلوا أولادهم سفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفهم بغير علم saboda haka wannan shine mahallin shahid na maganar Abdullahi bin Abbas cewa in kana son ka san jahilcin Larabawa karanta suratul al'ami daga aya ta 136 zuwa ƙarshe saboda wannan aya abinda Allah yake kad kasira allazina qatalu auladakum waɗanda suka kashe ƴaƴansu sun yi asara safahan saboda wauta kaga Allah da kansa ya jingina su ga wauta bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wa harramu ma razaqahumullah sun haramta abin da Allah ya azurta su ittira'an Allah saboda kirkiro ƙarya ga Allah kad ballu haqiqa sun bace wa ma kanu muhtadin musu kasancewa su waɗanda suke shiryayyu ba wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rusha وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نسله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا انظروا من ثمره.
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين wannan Allah madaukaki ya faɗa mana game da labarin larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubuwan da suke aikatawa game da gonakinsu da dabbobinsu to sai Allah madaukaki ya mana matashiya ya ja hankalinmu wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin Allah shine wanda ya kirkiro halittar gonaki masu rumfa da marasa rumfa wanda a fassarar wannan malamai sun kasu kashi kashi daga ciki ana cewa abin da ake nufi da gona gona mai rumfa ita ce gonar da ta zama ta itatuwa ce dan akwai gonar da itatuwa ce a ciki kawai kamar misali gonar mangoro da sauransu zaka ga gonar a rumfa take wato kamar inuwa ko ina ita ce gona da ake kiranta ma'arusha idan aka ce gairu ma'arusha sun gona mara rumfafa man ba sa ala wajhil ardi shine duk abin da za a shuka shi a kasa baya inuwa abin da ya shafi kamar shuke-shuke masara dawa da sauransu ko abin da ya shafi su kankana abin da dai ba zai girma ba bare a ce yayi inuwa to Allah ya hada ku gaba da yace dukkan wata gona Allah ke ya kirkiro halittarta والنخل والزرع da itatuwan dabino wa zar'a da shuke-shuke muktalifan ukuluhu wanda ɗanɗanonsa daban-daban ne wa zaituna wa rumana da zaituni da rumman mutashabih wa gairu mutashabih wani yana kama wani bai da kamanni bi ma'ana mutashabihan fil manzari wa gairu mutashabihin fil fa'ali wani zaka ga shi kamanninsa ɗaya amma ɗanɗanon ya bambanta to Allah madaukaki ya ce kulu min samarihi idza asmara ku ci daga ƴaƴan itatuwansa idan dai wato gonakin sun fidda amfani wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bada haƙƙinsa a ranar girbinsa ku bada haƙƙinsa a ranar girbinsa wala tufirku kada ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin lallai Allah bai son masu barna wannan kamar jan hankali ne gare mu mu musulmai ya ba mu labarin abin da kafirai suke yi game da gonakinsu sai ce to ku kuma ga abin da za ku yi ku musulmai idan ka yi gona ka sani gonan nan gaba ɗayan ta halittar Allah ne kowane irin gona gonarka ta itatuwa ne ko gonarka ta shuke-shuke ce duk abin da ke gona na Allah ne to abin da ake so da kai shine an ba ka damar ka ci abin shi yasa Allah ya fara da cewa kulu min samarihi idza asmara amfanin gona da ya fito Allah ya baka dama ya halatta maka ci amma kada ka manta haƙƙin Allah yau mahafali ranar ranar girbin sa ka fidda haƙƙin Allah ka bada shi wannan haƙƙin Allah ba zakka bane ba zakka bane kamar yadda malamai da yawa suke faɗa suna cewa duk mutumin da ya yi noma ranar girbi ya yi ƙoƙari ya ga cewar ya ba da sadaka daga amfanin gonan nan ba wai maganar zakkanta ba za yi uba yi man habarahu yau ma izin ma ta yassara kamar yadda afa ubin abi rabah yake fada yake ranar da kake girbin amfanin gona to duk wanda ya zo gonan kar ka yadda ya fita ba tare da wani abu a hannunsa ba kuma ko da ba musulmi bane ya zo maka aiki na girbi in zai fita ka cewa daga wannan ka tafi da shi Allah yana son haka shi yasa Allah ya ce wa atu haqqahu yawm hasadi ibn kathir yayi magana game da waɗanda ke da fahimtar zakka ake nufi a nan ya kawo tarihin zakkan kanta sannan ya ce ko da hakan baya hana wannan alkhairin da aka sani ana yi a farkon tarihin musulunci kafin lokacin da Allah ya wajen fitar zakka to ta tashin gonakin ku kenan idan kun samu amfanin gona ga abin da Allah ya ce ku yi ku musulmai ta sashin dabbobi fa ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن الأنعام ta sashin dabbobi Allah madaukaki ya halitta hamulatan masu ɗaukan kaya wa farshen da kuma waɗanda ba su iya ɗaukan kaya ta sashin dabbobi iri biyu ne akwai dabba da Allah ya maka arzikin ta wacce tana iya ɗaukan kaya kamar misali saniya raƙumi da shanu da raƙuma da dawakai da awakai da dawakai da jakuna duk arziki ne da Allah madaukaki ke ba wa mutane kaga waɗannan suna iya ɗaukan kaya to harshen su ne dabbobin da ba su iya ɗaukan kaya kamar awakai waɗanda Allah madaukaki yake ba mu don haka idan aka yi misalin alhamula ana nufin min al-ibli farshan wa hiya sigaru min al-ibli allati la ta'mil ko a ce manyan raguma waɗanda ke iya ɗaukan kaya da ƙananan raguma ko a ce Allah ya halitta dabbobin ni'ima gare ku dabbobin ni'iman nan ya ba ku su wasu kuna hawa wasu kuma ba ku iya hawan su amma dai dabbobin ni'ima su ne waɗanda aka ware kashi hudu da abin da ya shafi raƙuma awakai shanu da tumakai sai Allah mu dauke ce kuma kulu mimma razaqakumullah sai ku ci daga abin da Allah ya azurta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi takun shaytan menene takun shaytan shine canfi kamar yadda larabawa suke a zamanin jahiliya innahu lakum aduwwun mubin lallai shaytan makiyi ne gare ku mai bayyana kiyayyarsa sai aka dawo magana akan larabawa din waɗanda suka haramta wasu yankin dabbobin da Allah ya ba su ثمانية أزواج ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج دبوب النعمة ma'aura wato takwas ne yana nufin nau'i takwas dabbobin ni'ima nau'i takwas ne wato guda hudu ne guda hudu ne domin shanu raƙuma awakai tumakai su ne dabbobin ni'ima sannan a shanun biyu ne akwai mace akwai namiji a raƙuma biyu ne akwai mace akwai namiji tumakai biyu ne akwai mace akwai namiji awakai ma haka kaga in ka hada ka samu takwas min al-ba'al ithnaini ta sashin tumakai guda biyu wa min al-ma'az ithnaini ta sashin awakai ma guda biyu waɗannan dabbobi da Allah madaukaki ya azuta mana su a matsayin dabbobin ni'ima shi yasa kaga dukkan ayyukan ibada ana yi da su shine Allah madaukake ya tambaya kun a zakarain harrama amil unsayayn shin mazan ne Allah ya haramta ko kuwa matan an mashtamalat alaihi arhamul unsayayn ko ko abinda mahaifan matan ya dauka shine aka haramta cinsa nabi'uni bi ilmi ku bani labari da wata hujja in kuntum sadiqina inda kun zama masu gaskiya wato in dai Allah ne ya haramta muna so ku ba mu hujja a ina Allah ya haramta cin namiji ko mace ko ko kuwa abin da ya zo cikin mahaifar tunkiya ko akuya a ina ne Allah ya haramta shine ibnu kathir yake wa hadha bayan li jahl al arab qabla al islam wannan bayani ne game da jahilcin nasu don haka don haka Allah madaukaki yace musu nabbi'uni bi ilmi ku bani labari da ilimi ku ba ni labari da ilimi in kun kasance masu gaskiya wa min al-ibli ithnay wa min al-ibli ithnain wa min al-baqari ithnain قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين da ta tashin raƙuma su ma biyu ne namiji da mace wa min al-baqar ithnain ta tashin shanu su ma biyu ne kul a zakaraini harrama an al-unsayn shin mazan ne Allah ya haramta cin naman su ko kuwa matan amma kamalat alaihi arhamul unsayn ko ko abinda mahaifun matan suka suka dauko shine aka haramta cin naman sa am kuntum shuhada id wasakum Allah bihadha ko ko shin kun kasance masu shaida lokacin da Allah ya muku wasicin ku rika yin haka faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wa yafi zalunci fiye da wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah li yudilla an-nasa bighairi ilmin saboda ya batar da mutane ba tare da wani ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah bai shirye da aikin mutane azzalimai wato Allah yana nuna wautan su na haramta wa kawunan su wasu sashin dabbobi babu hujja da cewar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hana قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائل يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قل سيكا يا مثل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ني دي بان كرز با cikin wahayin da Allah ya min ga abubuwan da za ku ci ga abubuwan da za ku aka hana ku la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qa'imin ban tarar da wani abin da aka haramta wa mai cin abinci ba ya fa'amuhu ya ci illa an yakuna mai tatan sai fa idan mushe ne aw daman masfuhan ko jinin da aka zubar aw lahama khinzirin ko naman alade fa innahu rijisun saboda naman alade haramun ne shine rijisun aw fiskan ko ko fasikanci me yasa aka ce wannan dabba an haramta ta saboda fasikanci kamar misali mushe kaga fasikanci ne mushe uhilla li ghairi lahi bi saboda dabban da aka kururuwa aka kira sunan wani Allah lokacin yanka wannan dabba kaga dabban mushe saboda haka wannan dabba ba za a ci ba faman urra ghaira bajin wanda larura ta kai shi ga cin waɗannan namomi da aka haramta gaira bajin in dai ba mai nufin ya saba ma Allah bane wala adin ko ba mai ketare iyaka bane fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle ka mai gafara ne mai jin kai wato wannan shine kawai abinda Allah madaukaki ya haramta mana saboda haka yasa malamai suke cewa wannan aya ta 145 ita ce ayar da take ma ishara mizani game da abubuwan da Allah ya haramta wa mutane وعلى الذين هادوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلف بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا تنا يوافق فهجة cewa ai Yahudawa an haramta musu cin wasu namomi shine Allah ke ta kona Yahudawan a bayyane yake suna su an ce su kawo hujja ina Allah ya haramta nabi'uni bi ilmi in kuntum sadiqin larabawa kaga waɗannan dabbobin da suka haramta wa kawunan su ya zama ba su da hujja daga Allah subhanahu wa ta'ala amma kamar Yahudawa ba Allah ya ce akwai hujja wa alal ladina hadu harramna kullu dhi dhufr duk wata dabba mai farce mun haramta musu cin namanta malam ya kun mashkukal ababi sai dai idan dabban tana da yatsunta a haɗe kamar misali kamar jimina abin da ya shafi agwagwa da sauransu wa min al-bakari wal ganami daga cikin shanu kuma da awakai fa ba haramta ma yahudawa cin naman saniya da cin naman akuya ba lakin haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu cin kitsan da ke jikin saniya da kuma akuya illa ma hamala zuhuruhuma sai dai abin da aka samu a gadon bayan su awil hawaya ko ko kitsan da ya garwaya da hanji aw maqtalata bi azmin ko ko kitsan da ya zama ya ya cuɗanya da kashi yanda raba shi da kashin zai yi wahala to wannan shine wanda Allah ya ce babu laifi amma ya zama zallan kitse an haramta mu ba yahude ya cire daga jikin saniya ko daga jikin akuya kaga Allah bai haramta masa cin naman gaba ɗaya ba kitsan ya haramta masa nan ma jazainahum bi baghi mun saka musu ne saboda ƙetare iyakar su sai Allah ya musu horo da wannan wa inna lasadiquna kuma lalle mu masu gaskiya ne cikin abin da muke faɗa fa in kazzabuka fa in kazzabuka fa qur rabbukum rahmatin wasi'a ولا يرد بعضه عن القوم المجرمين فإن كذبوك إذا سنكر يتاكا فقل ربكم ذو رحمة واسعة تكتي أي مهل الشنك شيني رحمة ما يلوشيا wato yana da rahama mai yalwata wala yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin ba a mayar da azabarsa ga mutane masu laifi idan azabarta ta san zuwa Allah ka tsare سيقول الذين أشركوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون Allah ya nemi larabawa su ba da hujjan da take tabbatar da cewa shine ya haramta musu cin waɗannan dabbobi da kuma shuke-shuke da suke warewa kaga babu hujja da sai suka koma kuma ga wata hujja سيقول الذين أشركوا الله يجي ودن سكي شركة ذات جمكة لو شاء الله ما أشركنا إن الله يا غدا ما دا بمي شركة لشيبا ولا آباؤنا إيا يم ما دا بمي شركة لشيبا ولا حرمنا من شيء tunda ya tabbata mu muka haramta cin waɗannan dabbobin ba Allah ne ya haramta mana ba to inda Allah ya ga dama da ba mu iya haramta ma kawunan mu ba kaga sun kafa hujja da tauhidi wato Allah yana so kenan sun yarda ba Allah ne ya haramta musu cin waɗannan dabbobin ba amma kuma abin da suke kafa hujja da shi shine inda a ce Allah baya so ai an ɗauki shekara da shekaru ana bin wannan al'ada yaya Allah bai hallaka kakanninsu da iyayensu ba yaya ya su suna yi har zuwa yanzu kaga ya nuna cewa yana so saboda haka abubuwan da suka aikata na shirka Allah yana so abubuwan da suka aikata na haramta wasu dabbobi makawunan su Allah yana so inda baya so ai da ba su iya yi ba inda baya so da ba su iya yi ba da ba za ma su iya haramta ma kansu wani abu ba da ba za ma su iya wato yin shirka ga wani su bar bautansa ba wannan ya zo da yawa suna kafa hujja da irin wannan cikin alkur'ani kamar suratul zukhruf Allah subhanahu wa ta'ala yake wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yakhrusun suna cewa inda Allah ya ga dama da ba mu iya bauta ma wani ba in ba shi ba tunda har ya kyale mu muka bauta ma wani abu daban ba shi ba ya nuna cewa yana so a suratul nahl aya ta 35 wa qala alladhina ashraku law sha'a Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wa la aba'una wa la harramna min dunihi min shay'in inda Allah ya ga dama da ba mu iya bautan wani wanda ba shi ba kuma da mu da iyayenmu da ba mu iya haramta wani wata dabba ko wani shuka da ba mu iya haramta cin naman wata dabba ko wani shuka ba shine sai Allah ya ce kadhalika fa'ala alladhina min qablihim a suratul nahl kenan a nan kuma ba yace kazalika kazzaba allazina min qablihi kaga akwai kamani kazalika fa'ala allazina min qablihi haka waɗanda suka gabace suka aikata wato law sha Allahu la arsala ila ila aba'ina rasulan fanahahum an shirki wa an tahrimi ma ahalla lahum inda a ce Allah yana baya son abin da iyayensu suka aikata da ya aiko manzanni wa kuma hujja ce ba tacciya hujja ce ba ta ciyawa to kuma har yanzu ana samun waɗanda ba su gane ba suna iya kafa hujja da tauhidi akwai abin da ya kamata mu sani mashi'atullah ba mahabbatullah ba ne suna kafa hujja da mashi'atullah mashi'atullah shine ya akai kafiri yake iya kafircinsa a yau ya akai ake iya tsafi da sauransu inda Allah bai ga dama ba za a yi kaga Allah ya ga dama ne ake yi to amma abin da kafiri bai gane ba shine ba duk abin da Allah ya ga damansa ne yake son shi ba Allah ya ga dama kafiri yayi kafirci Allah ya ga dama a samu tsafi da sauransu a haramta cin nama wasu abubuwa da sau kamar yadda larabawa suka aikata amma baya so din kamar yadda ya faɗa a suratul zumar wala yarba li ibadihi al-kufr shi yasa a ƙarshen ayan nan Allah ya ce kul hal indakum min ilmin tunda kun ce Allah yana so shi yasa bai hana ku ba kuna da hujja da za ta tabbatar da cewa Allah yana so abin da kuke yi Allah baya son kafirci shi yasa yace qul hal indakum min min ilmin fatakhrijuhu lana shin kuna da wani ilimin da za ku fitar da shi gare mu wanda zai tabbatar da cewa Allah yana son a yi masa kafirci in tattabi'una illa dhanna ba abin da kuke ji face zato zato kuke ji saboda me kana zaton cewa tunda an ce Allah baya son kafirci ya aka yi kafiri yake kafirci sai ka yi zaton ai tun da Allah ya kyale kafiri ya yi kafirci yana son kafirci sai Allah ya ce ai zato kai wata ne amma ba ka da hujja ayyananniya tabbatacciya akan cewa Allah yana son kafirci shi yasa ya kyale kafiri ya yi kafirci wa in antum illa takrusuna babu abin da kuke yi face shaci fadi wato kuna zato ne kawai sai ku faɗa ne Allah yake قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل فلله الحجة البالغة sai Allah yake kaga ya musu hujja mai isarwa tana wajen Allah hujja mai gamsarwa tana wajen Allah kamar yadda Muhammadu Amin Shankiti ya faɗa a littafin tafsirin Abuwa Bayan yace al-jawabu anna hadha ka anna hadha al-kalam alladhi qalahu al-kuffar kalam haqqin babu shakka abinda kafirai suka faɗa gaskiya ne amma gaskiyar ba ita suke nufi ba ƙarya suka dosa ƙarya suke tage cewa kafiri yana kafirci da nufin Allah wannan gaskiya ne dan in Allah ya ga dama da babu iblis inda Allah ya ga dama da babu mai kafirce masa Allah ya ga dama ne ake saba murka ga maganar su gaskiya ce inda Allah ya ga dama da iyayensu ba su yi shirka ba da su kansu ba su iya haramta cin nama wata dabba ba to wannan almashi'a kenan amma inda aka saba da su shine su suna ɗauka idan Allah ya ga dama to Allah yana so idan har Allah bai hana ai kafirci ba ya nuna cewa yana son ai kafirci kenan to shi kuma a cikin alqur'ani Allah yake la ba ku da hujjan da ta nuna Allah yana kyale kafirci dan yana so shi sa yake ko kuna da hujja da za ku fito ku nuna mana cewa Allah yana son kafirci shi yasa ya kyale ake kafirci hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna abin da kuke ji zato ne zaton ku shine tun da kafiri yayi kafirci ba halaka shi ba a ya nuna Allah yana son kafirci sai Allah yake a hujja mafi gamsarwa tana wajensa falau sha'a la hadakum ajma'in lalle da ya ga dama da ya shirye ku baki daya wato abin nufi Allah subhanahu wa ta'ala al-mashi'a al-kauniyya aslan ya riga ya yi halitta ya riga ya yi alkawari akwai masu tafiya wuta akwai masu tafiya aljanna ya riga ya yi wannan alkawari amma ba don yana son aikin masu tafiya wuta ba suna saba ma Allah din suna saba ma Allah don ya riga ya tsara ya riga ya tsara saboda haka yasa a suratul an'am a farkon wannan sura yake cewa walau sha Allahu la jama'akum la jama'akum alal huda da Allah ya ga dama da ya hada mutane akan shari'a wala takunanna min jahilin kar ka zama cikin jahilai Allah ya faɗa a suratu Yunus aya ta 99 walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya ga dama da duk mutanen da ke duniya sun yi imani baki ɗayan su a suratu Hud aya ta 118 walau sha'a rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahida inda Allah ya ga dama da tun farko ya sa mutane al'umma ɗaya ne to amma bai ga daman ba saboda haka sai ce mene wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka ba za su gushe ba suna saba ma juna sai dai wanda Allah ya masa rahama wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika alkawarin da Allah ya na farkon nan shine la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in lalle sai na cika aljanna da kuma wuta da mutane da kuma sai na cika aljanna da mutane da kuma aljanu baki ɗaya ko Allah ya yi wannan alkawari ya yi alkawari zai cika wutar jahannama da aljanu da mutane tun da ya yi wannan alkawari ba zai fasa ba tamma kalimatu rabbika sidqan wa adla alkawari ne na Allah tunda Allah ya alkawari ya za a yi kenan a samu mai tafiya wuta idan ba a samu kafiri ba saboda haka sai a samu kafiri yana kafirci Allah yana gani ya kyale shi amma ba don yana so ba baya son kafircin da yake ya kyale shi saboda me saboda alkawarin sa na farko sai ya cika jahannama da mutane da kuma aljanna saboda haka kyalewan shi ke sa a samu waɗanda za su samu koma wannan gurin Allah ka tare قل هلم شهداء قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل هلم شهداءكم كتب كاو ما في شهدنكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا وأن الله سبحانه شهد شوى الله يا تبا حرمت أبوه لكي حرمت wannan ku kawo masu shaida fa in shahidu in sun ba da shaidan fa za ta shahar ma abun karka yi shaidin tare da su don makareta ne wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina kada ka bi son rayuka na waɗanda suka karyata ayoyinmu wallazina la yu'minu bil akhirah da kuma waɗanda suke ba su imani da lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun waɗanda suke daidaita wasu da Allah mahaliccin su saboda daidaita Allah da gunki ko daidaita Allah da shedan shi ke sa a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka wannan ya nuna Allah madaukaki ya warware matsalar da ta shafi al'ada ta larabawa a ƙarshen suratul an'am Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana akwai wanda ya rubuta tambaya yake cewa ranar mun yi karatu game da faddu zari'a faddu zari'a shine kan da garki cewa shirka jihadi yana shiga faddu zari'a babu shakka gaskiya ne jihadi yana shiga saddu zari'a malamai da yawa sun yi magana a kai akwai magana nan a littafin da ake kira fadlul jihadi wal mujahidi akwai magana a cikin asarimul maslul na ibnu taymiya magana tana majmu fatawa na shi a mujallal na 29 shafi na 13 da kuma al muwafaqa na imam shafi'i mujallal na 3 shafi na 18 da sharhul mumti na ibnu al-usaymi yana magana akan mas'ala ta jihadi abin da yasa malamai suka ce sabdu zari'a tana shiga tana shiga jihadi ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zama makka shekara shekaru me yasa manzon Allah bai taba cewa musulmai a makka su tashi su yaki mutanen makka ba musulman ma suke neman annabi ya ba su dama manzon Allah ya hana sabdu zari'a ne domin ne inda ya kyale mutum ɗaya ya tsokano fada a garin makka zai jawo bala'i ga mutane kaɗan wanda ƙarshen da za a kai ga murkushe musulmai ko a gallaza musu gallazawar da za ta sa mutum ma ya gwammaci bai shiga addinin musuluncin ba saboda haka saboda wannan saddu zari'a manzo Allah ya kyale sai da aka koma Madina wannan mai tambaya kuma yana cewa an yi magana game da zagi haramun ne to idan mutum yana wajen wa'azi sai malami ya yi zagi ne ya kamata ya yi abubuwa guda biyu ne man ra'a minkum munkaran wanda ya ga wani abin ki falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman idan zaka iya fita da bakinka kai nasiha ga malami ya daina zagi to ka ka ka sauke nauyi kanka idan zai zai- idan ya gagara idan zaka iya hanawa kana iya tada wa'azin aiko kaga ya canza da hannunsa kenan idan zaka iya hana wa'azin gaba ɗaya tun da zagin mutane za a yi to nan ba ka dau matakin gyara idan kuma ya gagara ka kyamata a zuciyan abin a zuciyarka amma dole ka tashi daga wannan gurin dole ka tashi daga wannan gurin saboda Allah madaukaki ya mana umarni a cikin suratul nisa yace idan ka ji ana sabon Allah a wuri ka tashi in kun ji tashi ba innakum idan mithluhu inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a saboda ka duk inda ka zauna ka ji ana aikata sabon Allah wajibi ne ka tashi ka bar wannan guri don ko Allah zai ma tambaya a ranar kiyama Allah ya kare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا